الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بكو وجه سفر shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan awa biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya da zinar sittin da da uku za mu tashi da zinar sittin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka littafin da yake magana a kan wato wannan littafi mai albarka alwajin da yake sunna wal kitabul aziz mun kuma tsaya gaba ta karshe inda mala yake bayani akan wato shafi na 290 mun tsaya a hadisin na da 91 a nan cikin nan muna magana akan hajjar wada wato hajjin annabi alaihi salatu wassalam ko a cikin wannan gurin farafara na karshe muka tsaya inda yake cewa ba kalamin lahmiha wa shariba min marakiha bayan an yi hadaya ke yadda annabi alaihi salatu wassalam ya amfani da dabba sannan aka ce sun maraki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya hawa abun hawan da ba a fasa ilal bai sai je yayi wato dawabul waqa wato ya yi dawakul ibada dawakul ibada kaga mutum ya dawakul ibada ya gama aikin hajji fa sallah fi bakata zuhra sannan je yin sallah azhar a makka ba ta bane mutsali ya kula ala zamzam sai je daga kabilar banin mutsali suna shayar da ruwan zamzam a wannan gaban fa kana inji au anni kutira ko ku ɗibo ku ɗebo in ziyawo bani abdulmuɗari ya ku bani abdulmuɗari ku ɗebo ruwan in ba ku manta ba har muka ce hatta sa wato rigar ka'aba akwai kabilar da take kuma har yanzu jikokin da da suke jikokin jikokin to haka shayar da ruwa a baka shi ma wanda suke yi za ga su ne dai tsatsansu ne har yanzu duk da kai ma kana da damar ka iya ɗiba ruwa ka ba wasu yanzu ka je umara ko haji za ka iya ɗebo ruwa kai ma a ruwa a cikin wannan yar kwantena ta daya mutane suka zo ruwa musamman masu dawafi za ga wanda suka zo da yara yaro yana ta kukan ruwa sai ka bar ko kuma ba haka ba duk da jan ruwa mutum ya fara tsawa abin da bai gama ba kuma ka fara kiran sallah ba abin da bai sai ka mika ba ruwa sai ana yi sai ga wasu aikin su kenan kawai to akwai wanda dangin su kawai aikin su kenan kai ma za ka iya shiga kai to shine in ji abu bani abdul muttalib ko abu bani abdul muttalib ko eh ko kaga ba annabi ya wasu lazimi ɗebo ruwa wato shayar da ruwa falaula an yi gariba kuma nasu ala tiqayatikum ba dan kada mutane su rinjaye ku wajen shayar wannan taku ba la naza'tu ma'akum da na kira ni ko kuma da na ɗebo ruwan tare da ku da annabi ya jira to kaga inda abin yake inda annabi ya jira gurin ɗebo ruwan da ya ɗebo ruwan Dula kowa ya ji umara ko hajji cewa zai ji wa ya bai wa wannan burje ne da annabi ya yi to da mutuwa za a rike to shi za ya ce fala wa lahu dalwa duk da ibo masa guga daya ko jab daya kake riba bin wa annabi ya kaga ya hutar da mutane to shi za ya ji gaba ɗaya zamzam din ba rijiyar a wajen harami take yanzu gaba ɗaya ba za ka ga ba kamfuna aka yi mata kawai aka harba ta zuwa amma da a nan filin gurin da ke shiga ake wata takala a ɗaya ruwa a amma yanzu ba za ka yi ba sam sai dai kawai in ka yi tambaya a nuna ma da wuce shi amma ba za ka yi fata fata ko ina kuma kake ko ina akwai wannan ma'u zamzam duk gaba ɗaya in dai karga ta zo harin duk inda kake da ruwan zamzam akwai bari da gairu bari bai mai sanyi ko ba mu bari da gairu mu bari akwai wanda yake mai sanyi akwai mara sanyi duk wanda kake so za ka sha to za mu ji yadda yake to ma da yake kala limamin nawawi imam an-nawawi ya faɗa bi sharhi muslim a sharhin imam muslim wa huwa hadithun azim hadisi yake wannan ba hadisi ne babba hadisin jabir kun ga wace yanzu muka gama hadisin jabir yace hadisin jabir din nan babba hadisi ne mustamilun ala jumali wanda yake kunshe da wasu wato jumloli shi hadisin jabir yana kunshe da jumloli min alfawaid na fa'idodi masu yawa wa nafa'ita min muhimmatil qawaid yana kuma da abu nafi shine mai tsada yana da nafa'id wato abubuwa masu tsada min muhimmatil qawaid dangane da abubuwan da suke wato ka'idodi ne masu muhimmanci malai sai qala al-qadi al-qadi ya yake fada hatta kallama nasu alama bihi min al-fiqh magabata mutane sun yi magana akan abin da yake tare da wannan hadisin na fiqh fahimta fiqh kala kala wa aktsaru kuma sun yawaita maganganu akai wa sannafa fihi abubakar bin al-munzir juz'an kabira abubakar ibn al-munzir yayi juz'i babba akan wannan hadisin na jabir yayi juz'i babba wa kharaja fihi min al-fiqh ni'atan wa nayiban wa 50 naw'an sai da ya fitar a wannan hadisin da muka biya na jabir shi kadai sai da ya fitar da fa'idodi 150 da wani a ƙarƙashin hadisin jabir fa'ida ɗaya bayan ɗaya sai da ya fitar da guda ɗari da hamsin da wani abu wannan yi ban da wani abu kenan shi ne na yi walau ce kusiya inda an zurfafa ma shi ne su kusiya inda za a ƙara zurfafawa a bincika da ji da alaha zalkadiri da an ƙara a kan wannan gurgudar ɗari da hamsin da wani abu in wani malamin ya zai zurfafa ya zai kai su ɗari uku ba sai ce karibun minhu ala hadha alqadir karibun minhu wato sai kara kusa da irin wannan din da aka kawo zai iya kawo 150 da wani abu shi ma ko 130 da wani abu mala yace in ta yanzu ya gari alhajj ibadatu min alibadat jama'a mu gani cewa haji ibada ce daga cikin ibadodi lahu arkanun haji yana da rukunai wa wajibati yana da kuma wajibai wasu nan yana da sunnoni an gane ku menene wato um, arkan shine duk abin da ya sauka daga cikinsa aikin hajji ma ya dace da aiki shine rukuni aikin hajji bai ba inda ba aiki ba yanzu wanda ya je aikin hajji bai bai aiki yi tsayawa arba ba ba shi da hajji hajji ya yi to saboda tsayawa arba rukuni wa wajibatun da wajibai da za mu ji yanzu a karatun su kuma wajibai duk wanda ya rasa wajibi yanka yake an gane bambanci rukuni aikin hajji ya tafi Allah ji dole ka ce dole ji wajen tunda dadi yake dauka sai ka ga eh sai ta ga wannan abu sai abu da lahu arkanun yana da sun fito da shi to sai abu da zafi yake dauka eh ai labun ne yake zaukar da shi okay an gane ko da to an koma gidan je yana da rukunai rukunan da idan wato ka taba guda ɗaya babu aikin hali sai muka ce kamar arfa wa wajibatin da wajibai su kuma wajibai duk wajibi yanka ake yi da alaka wanda za mu je yanzu wasu nan da sunnoni ita kuma sunna duk lokacin da aka rasa sunna guda ɗaya to ka rasa lada ne yawa amma aikin hajjin ka rawa to da me zai fara malamin ce sunanin ihram sunnonin ihrami wannan mayafin da zaka daura to sunnonin sa al-ghusl inda al-ihrami na farko shine ana so a yi wanka yayin sa ihrami a je a yi wanka ɗaya daga cikin mawaƙi da kake da su to ka je kai wanka li hadisi zaid bin sabit saboda hadisin zaid dan sabit annahu ra annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya ga annabi kira da amince Allah tabbata a gare shi tajarrada li ihlali ya tube kayan sa li ihlali dan kullu harama da aikin haji waqtan salat sannan yayi wanka kun ga hujjar kenan na biyu adibu sa turare bi badani a jikinsa mutum ya sa turare a jikinsa kabulan ihram kafin ya kulla harama da ihraminsa da hadisi Aisha ga da saboda na Aisha tace kuntu udayyibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim na kasance ina sawa annabi alaihi salatu wasalam ina kamsa sa annabi alaihi salatu wasalam wato lokacin da zai ihrami wali illi haka nan wato lokacin da ya gama aikin hajjinsa shine illi saboda an ya duba bilbai kafin ya yi tsawafi ya kewaye dakin Allah to anan wanda ya taba zuwa aikin hajji zai gane sakon wanda ba zai je ba zai gane shine idan mutum ya gama jifa ya zo abin da ya rage wa kaga daga tsawabul ibada mutum yana tsawabul ibada to abubuwan da aka haramta mar ba zura da ihram hatta zuwa da iyali zai iya kana yin tsawabul ibada wanda ya tafi da iyalin zai iya saduwa da iyali duk da cewa bai gawa ba zai koma yayi kwanakin mini kuma wa zkuru la fi ayamin ma'dudatin fa man ta'ajjala fi yawmin fala isma alayhi wa man ta'akhkhara zai je kwana biyu ko uku amina domin akwai ragowar jiba a kansa to duk da haka zai iya saduwa da iyalin domin zai tube kaya ya sa kayan gida kawai ya ci gaba ya zo wace gari da wace gari ya yi ba to amma nan ana magana akan idan ya je da iyalin da ba zai tare da iyali ba sai ya yi tsawafu ne ba amma idan bai yi tsawafu ne ba ba to ya halatta ya kananan abubuwa kamar cire farci da ta karaye ba an gane shine wani hindi hidin da take haka nan lokacin da yake wato ya sauke haraba da aikin hajji kabla wato haka nan kabla an ya duba bilbaiti kafin ya dawa zai iya kaga wannan idan mutum ba karantawa ya wani ga wani yayi zai mai inkari kawai bayan an ji an yi jamra ta farko ya zo bai ji yayi dawa bai ba za ba sai a ganin ya zai turare ya fi fesa wani zai mai inkari wai zaka me yasa kai kaza amma in ya karanta ya san cewa ya halatta kawai abin da zai mai inkari shine in ya zo da iyalin sai tare da iyali to shine ba a yi da sai an yi tawaful ibada ثم أبيضوا من حيث أصاب الناس واستكبر الله to saboda haka wannan shine to sai yace na uku kaga wannan shi ma sunna ne in bai wani ya hakura sai ya gama komai shikenan an yi hirima fi idarin wa rida'in abyadain mutum ya daura harama da mayafi da kwarjalli shine rida mayafi wa izarin da kwarjalli zani abyadain mutum ya sa farare shi ma sunna ne inda mutum zai je dauki kore ko wata kala ya daura a matsayin ihrami kawai sunna ya bari amma yin hajjin da yayi amma duk duniya ta karbi wannan da wahala kaga aikin hajji kaga mai kala ba ka samu kowa bari yake ga duk duniya saboda kowa yana son falalar samun sunna amma inda wani zai zo kai abin da zai kara baka mamaki ne duk duniya mutum miliyoyi wallahi ba za ka ga mai kala ba ba za ka ga mai kala ba ko zuwa ya talaka ne shi wani zai je masa cewa ba shi ribi wani zai kalle shi ce mai yawa zai je masa mafi yawanci ma irani mafi yawancin alhazai abaro shi suke a kai da mutum ya gaba abin kai kaya ma wasu barin su suke saboda kaya za su zama ba shi sa wanda ya fahimci yaya saudiya take yaya maka take za ka zai tafi baya zo da kayan sawa saboda za jallabiya sai kai ta sa zai kwana talatin ba ta da ba Allah ba abin da dole ina za ta yi da shi kana cikin AC guri bari ko kana gama wuce guri za a goge ba da shi a cikin harari ba ruwan ka da wani da shi za a gansu mafiyanci kayan fararen kayan su farare ko da yaushe ba ta da shi to idan mutum yana da hikima zai tafi da jallabiya ku biyu kawai ko ka je can ma ka siya idan ka siya kayan sa idan za a je sallah karama ko babba sai ka samu guda biyu ko ya ya ya ije ka wallahi har ka dawo sai ga baka yi lodin kaya ba ka da akwai wanda za ka sun goge wani wani malamin mu jin zai tafi da kayi ke inda ka san wanda zai tafi masallaci haka zai rike da ka a hannu haka kawai ya tafi to kaga nan ma ludu kaya za ka yi ka ludu ba za ka zo a rika kwace kaya mutum yana kuka ba za ga an ka ludu kilo din ya haura nan mutum yana kuka ko yana neman agaji wasu su zauna a bakin bene in ka zo da su ka dan Allah kilo nawa ne da kai taimako kike nema a yi to saboda haka wannan shi ne لحديث ابن عباس قال إن لك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة النبي عليه الصلاة والسلام ya taho daga madina ko ya tafi daga madina ba da mata rajala bayan ya taje kansa wadda hana sannan ya shafa mai irin man nan mai mai kanshi wanda haka kamar da rai ya shafa shi a jikinsa wala bisa idarahu sannan kuma ya sanya kwarjallansa wa huwa huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa kaga wannan shi yake nuna idan ma baka yi wannan duk wanda ya yi zai harama da aikin hajji in yayi wanka kafin ya daura harami ya halatta shi shakka ba tare da cikin amma yana daura ihrami kuma shi ke shi da ihrami sun yi sallama shi da turare kai sun yi sallama an bayyana da kyau har sai ya tafi kansa a wannan gaba misali lokacin da ya yi jiba kafin ya yi dawa bane fada to zai iya sa turare yawwa wa mace babu kaunihi ma abu yabai abin da yasa aka ce su zama farare abun so ne sai ce um bali hadisi bin abbas saboda hadisi abdullahi da abbas saboda hadisi abdullahi da abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce albisu min thiyabikum albayaba ku sanya wato farare daga cikin tubabun ana so mutum ya rika mu'amala da fararen kaya saboda shi ma zaka ga wato yana yawan nuna datti in dai mutum baya son datti to za ka yana yawan sa fararen kaya ba zai rika zama cikin dauda ba domin shi farin kaya ko yaya datti yake zai nuna shi to annabi yake ko tsawon sa farare daga tubabun me yasa sai ce fa inna min khairi thiyabikum domin dittifafi fari ya fi kowanne alheri farin tifafi ya fi kowanne alheri fa kaffinu biha mautakum sannan ku kuma ku yi wa mamatan ku likafani ne ku yi ga magabatan kima mutum in ka je gidansa za ga ya ajiye likafaninsa a cikin da turare da likafani magabata iyayen mu kakanni suna yawan ajiye su za ga mutum ya aje to ko da yake a gurin sa ba ya ka samu irin wannan to kakannin mu a baya za ga suna ajiye da kabari cewa in sun mutu da wannan za a rubi saboda a nuna ma cewa ba yi nisa da Allah ba ba yi nisa da amma wani yanzu wai ta makabarta ba baya ne saboda kawai baya so su hadu da mutuwa wani kuma wai duk layin da aka yi mutuwa ko unguwar in yi ji labari to ba zai wuce gurin ba saboda قل إن كنتم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون sannan kuma aina ma ta kunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko tare da kuke ko ina ne ko kana saba ko a zaune ba ta jin kunyar zuwa ne da tana da makangari ne da lamarin zubai mace ba to shi ne yake cewa to wannan shi ma mustahabi ne ana so a sa fararen kaya na hudu as-salatu fi wadi al-aqi akwai wani guri da ake kiran sa wadi al-aqi ana so mutum ya zo gurin ya salla liman maradi ga wanda zai wuce ta gurin bai zama bai zama dole ne wato ka wuce ta gurin ba ya hadisi Umar kana sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wadi al-aqi saboda hadisi Umar yake cewa na ji Annabi alaihi salatu wasalam a wadin haqiqi ya kuli yana cewa atani laylata atin min rabbi wani mai zuwa daga ubangiji na ya zo mun wato da daddare fa qala yake da ni salli fi hadha alwadi almubarak kai sallah a wanda kwarin wanda yake mai albarka wa qul umratan fi hajjatin sannan kuma ka ce umratan wato umra tana cikin hajji ka faɗa yayin da wato za ka ƙulla harama da aikin hajji ne ce umratan fi hajjaji umra tana cikin hajji wanda mun yi magana a baya cewa kirani shine wanda yake wato makaladari da umararsa ko da yake bayan wannan bayan annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana cewa da kalatul umratu fil hajji ko a ila yawmil qiyama umara ta shiga cikin aikin hajji har kiyama ta tashi saboda haka ba da za a zo a ce a za a kullo ifradi in ba larura ba yawa na na biyar rabu sauti bi talbiya daga murya yayin talbiya shi ma sunna ne idan baka daga murya ba ka rage lada masu yawa in ka daga zaka samu lada mai yawa li hadisi sa'id bin khallad qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atani jibrilu wanzu kira da amince Allah tabbata a gare shi yake Jibril ya zo mu fa amara li an amura ashabi ya umarci da umarci sahabbaina almajiraina la hawla wala quwwata illa billah kaga nan yana kiran sahabbansa ko da yaushe ka jerin wannan kalmar sai ka ji girman abu cewa wani kuma yanzu wanda annabi ya daura wa aure suka daura mar aure shirkansa ne shi ma shirkin su ne ya tura su su karbu ya tura su su raba wai su wani yake zagi kuma wannan na irin hankali ne wani irin tunani ne wanda za suka daura annabi aure ya daura musu suka ba shi ya'ya ya ba su kuma su ne abun zagi ba yadda za a yi mutum ya albarka Allah idan ya ɗauko wannan ɗabi'a to saboda haka yake Jibril ya zo mata ya umarce shi da ya umarci sahabbansa an yarfa'u aswatahum bil ihlal da su rika daga muryoyinsu lokacin da za su daga murya lokacin da za su kulla harama da aikin hajji aw talbiya ko kuma lokacin da za su yi talbiya sanda za a daura araba da ake haji shi za ce labbaik allahumma umratan ko hajjatan wa umratan ko umratan wa hajjatan za a faɗi wannan to shi ma faɗa za a yi ba a zuciya ake faɗa ba wa lidalika kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi sa sabba annabi alaihi salatu wasallam suka kasance yasrukuna biha surafan suna daga murya da ita daga murya وقال أبو هازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا أبو هازم يتي تابع النبي صلى الله عليه وسلم إذن سكا قل حرم على عيشين هذه لم يبلغوا الروحة an gane ko ba ta zuwa wani guri da ake kiran sa rauha hatta tubaha aswatuhum har sai sun daga muryoyin su kaji har sun fara dakewa saboda yadda suke daga murya saboda haka ba ta sai sun ta daga murya suna faɗa in sun gaji su huta ai ta yi haka akai a komo na abin da ake ta so ka yi kenan wa talbiyatu an yaqula ita ko talbiya mutun ya ce labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak amsawarka ya ubangiji amsawarka domin ya ce wa azim bil naziku bil hajji aduka rijalan wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajr amin shi la kai duk wanda kaga kamar da muka faɗa satin da ya wuce duk wanda kaga ya tafi aikin haji ko umara to kiran Allah ya amsa amma magana ba wuce cewa Allah ya kira ni da kowa an kira shi kawai dai ba an yanzu baka ji ba yawa amma kana samun kuɗi ka ji kaki da kuɗi ya zo to ka ji kaki zuwa shi ne wuzurin kawai duk wanda ya samu miliyan uku a yanzu to Allah ya kira shi ya ki zuwa domin aiki haji ya kai miliyan uku ya kai wa to miliyan ɗaya da rabi ka ko kana da rara yawa to saboda haka kiran Allah madaukakin sarki na aikin haji kowa ya kira shi wallahi kowa kawai wasu sun je wasu ba su je wai Allah ya sa din mu yawa to sai ce labbaika la sharika laka labbai amsawarka babu wato la sharika laka baka da abokin tarayya kuma amsawarka ya ubangiji innal hamda lallai godiya wal ni'mata da ni'imomi laka gare ka suke wal mulki da kuma mulki ya Allah la sharika lak baka da abokin tarayya ya ubangiji wa yastamiru al hajj fi talbiya al hajj zai ci gaba da yin talbiya hatta yarmi al jamrat al kubra sai ya je jamra babba kun san da ba guda uku ce mun faɗa gasin da ya wuce ko to sai ya je ya je babbar jamra abin jifa wanda ake ce jifan ke dan ba ke dan bane a gurin ibada لحديث ابن عباس زود حديث حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الفضل لله النبي عليه الصلاة والسلام يا بوي فضل بن عباس فأخبر الفضل في باب فضل العباس سوى أنه لم يزل يلبي بوجه بين تلبية الدار والجمرة حتى يجوي جيب الجمرة يجيب الجمرة هذا النبي بوجه بين التلبية حتى يجوي جيب الجمرة ولا بأس بأن يخلد التلبية بغيرها من الأذكار باب لذي كتاكو التلبية دوت الذكرين وكتاكو ناتا واتو ونن جنرك الذكرين لحديث ابن مسعود قال سود عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود يا فدا حديث يتي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم na fito tare da annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace fa ma taraka talbiyata annabi alayhi salatu wasalam bai kare yin tarbiya ba a tara ba jamratul aqaba hasiri yaji ba gurin da ake kira jamratul aqaba illa an yakhlidaha bi takbirin aw tahlil sai dai yana takuda ta talbiya da yana hada ta da wato kabbarori da kuma wato hailala alhamdulillah wahda ko um, wannan zikiran da ake da sallah za ga bayan illal awwal mai sunansa um, a talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak ai kaga da sallah muna yin zikirai ya kuke allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar wallahi alhamd alhamdulillah kabira wa subhanallahi kathira alhamdulillah kabira wa subhanallahi kudratan wa asila wannan azkarin annabi yana gwamawa da su isa ko alhazan zaka biyo suna ta faɗa in yayi wannan ya koma wannan yayi wannan ya koma ko in yayi wannan da yawa sannan sai hado da wannan saboda haka ya halatta na shida a tahmid wa tasbih wa takbir yin hamdala da tasbih da kuma kabbara qabla al-ihlal kafin wato mutum ya wato ya kulla harama da aikin hajji an gane ku sai ce da hadisi Anas saboda hadisin Anas dan Malik ne yake sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'ahu bil Madina annabi alaihi salatu wasallam yayi sallah mu lokacin muna tare da shi a Madina wata sallah az-zuhra yayi sallah azhar ne arba'an raka'a hudu wal asra ya kuma yi sallah me yasa annabi ya sallah azhar raka'a hudu saboda a garin sa yake wal asra bi dhul hulayfa amma ana zuwa dhul hulayfa kuma sai raka'a ɗaya ne raka'a biyu ina ne dhul hulayfa ba kuma ta ba yawa miƙatin mutanen Madina to daga Madina kana fitowa za a dauko gudawa daga nan tafiya ce doguwa doguwar kuma da za ka iya cewa kilomitas ne kaɗan bai bi a yi tafiyan minti talatin da biyar zuwa arba'in da biyar ba sai a je wannan gurin a tafiya irin ta ta hankali da ake yi saboda haka za a je gurin can wajen gari da an je ana zuwa kuma sai a sai a sauka gaba ɗaya ban ɗakuna ne rerar da kasuwa ta da kayayyaki kasuwar ko mai kake bukata west bank ne wanda za ka ɗauri mai irami ne shi za a ko suna cewa sai ka yi da kwanki irami ba akwai yaka kuma za ka idan ka tashi kuɗin su ɗaya da na nan kem din kuɗin su ɗaya wani lokacin ma sai ga tun da hawa hawa ne irami ne kala kala kotin na yadin ya danganta da takarta kowanne kake bukata amma mai arha kake zuwa akwai to ka ba sai kai da banza ba in kuma ba ka aka yi daga nan sai ka tafi ne shikenan in nan zaka tafi ba mai ma awo amma in zaka dawo za a yi ma yau to sai ce to sai ce sun ma ba ta biha to kajo annabi alaihi salatu wasallam ya kwana ma lulu lai ba ta asba a ce da yawa yi gani sun mara kiba a tattawa bihi alal baida sai hau kan dabba ta ce da ta dide da shi a wani guri da ake kira baida hamidallah sai ta alhamdulillah wa sabbaha ya tanzihi wa kabbara ya girmama Allah thumma ahalla bi hajji wa umra dan sai kullu harama da aikin hajji da umra kun ji na gida na bakwai al-ihlal mustaqbilan qibla in ka kullu harama ana so ka fuskanci al-qibla in zaka kulla ta li hadisi nafi saboda hadisin nafi wa maula ibnu umar kenan kale yace kana bin umar idza salla bil gadati bi dirhu layfa abdullahi da umar ya kasance idan zai yi sallah da safi a dirhu layfa amara bi rahilati zai umari a kamar dabbar sa faruhilat ashiriya ta far sun maraki wa sannan ya hawa fa idza tawajjihi da zara ta daidaita da shi istaqbal al-qiblata sai fuskanci al-qibla qa'iman yana tsayi thumma yulabbi sannan zai fara talbiya kaji yadda ake yi bayan kaji dama da an je masallaci ne za a shiga ya sallah raka a biyu saboda yana da hadisi mai zaman kansa to da an fito kuma bayan an yi wanka kenan da an fito motoci ne da ran ana jiran kula ku ta kuma jina saboda haka kowa ya san inda motar sai bakin dama kowa dama in za kana da dabara da an tashi wuta to ka fara duba location din motar ka sai bakin in ba ka za ka fito ka rasa inda ka fara duba wannan sannan kana da hikima kar ka tsaya wada kana yin wanka da kayan Allah da yi kokarin koma wurin nan ba ka wada ta rubuta wanka ka zama ibnu sabilu kuma yawa musamman sabon zuwa zai rasa yadda zai kuma to sai yace ta kuma mun baya jin larabci ko ya kwatance zai gagara sai a yi magana kurami to sai ke fa idan tawajji istaqbala qa'iman thumma yulabbi sanan zai talbiya wa za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika sannan abdullahi da umar ya riya cewa annabi ma haka yi shi sai da ba shi imamu ahlus sunna fi sahaba ke duk abin da ya ga annabi ya yi to baya sako sako da shi na takwas da tara da goma ba ke ne ce sunan da kole makka sunonin shiga makka kuma to kaga nan ana gaya wa ai ka baro madina ko to ita makka tana da sunonin shigarta yawa na takwas da tara da na goma shine almabitu bi dituwar akwai wani gura guri da ake kira dituwar ana son mutum ya kwana a nan imamu tabi ne ba dole bane wani kisali bi kuma wannan kaga mafi yawanci tsohon alaji ba zai iya yin waɗannan abubuwa sai dai ka mutu babban alhazai da za su yi wannan nan amma ba haka ba kai duk waɗannan abubuwan za ka gaba kai ba domin wataƙila ba baka san su ba amma tsohon alaji wanda ya yi karatu to za a gan aka zo ko ba wani ce ba guri kaza kaza ake yi ko kai ka tambaya ina ne guri kaza sai a ce ma to ai gashi shine guri kaza kaga idan a cikin ayari kaje ko da kana da karatu ka karanta idan ba mota ba za ta tsaya ba dole ka hakura ka bi domin ba dole bane in ka tsaya biyewa a nan ba za ta wuce baka dan mafi yawanci wata za ga sun yi zuwa da yawa sun je jidin da za ga wasu abubuwan duk tsallake su jidi duk tsallake su jidi saboda haka sai kuma kana sha'awar duk abin da ya kamata a yi kawai ka yi domin Allah ya kuma mai ta ba kuma dawowa kuma ya zanto ba iya karatu kai ba ka ka aikata aikata to sai yake wani fisalu da kole makka ana yin wanka don shiga makka wa dukulu ha nahara kuma ana so a shiga makka da rana an nafiyin an karbo daga nafiya kaga wannan ma ba ana gaya ba mafi yawanci yanzu mafi yawanci yanzu an tashi shiga makka da yadda za ke shiga domin lokacin da za a zo hotel ɗin ku a ce kwanan ku ya gare a hotel da an riga an tashi an fito za a ga motoci sun je shi ma motar in baka shiga ba ka tafi to abin da za a cika kwanakin ka ya kare a hotel sai dai ka zo ka tara an rufe hotel ɗin domin mukullin da kake amfani da shi gaba ɗaya sun yi termination number baka yi saka shiga ba wallahi sai dai koma kwana a rufe ko ka nemi wani gurin to shi za a zo ta ajiye mota bayan sallah asuba kawai daga zuwa takwas zuwa tara kawai za ga an jira mutum to haka tashi wannan tafiya tun daga daga makka zuwa madina awa ko ko bayan sallah azhar mafi yawanci bayan sallah azhar daga makka zuwa madina za a yi awa takwas da rabi zuwa tara to zai ga da dare za ku shiga makka to amma nan kaga an faɗi wani abu akwai guraren kwana idan wato in ba ku kwana san ba ku da matsala sai ku shiga makkan da rana amma mafi yawanci alhazai suna zuwa ne ma su yi umara wasu cikin dare ko da zuwa saboda yadda motocin suke kai to sai ce wadkhulu ana haran an nafi'a in kala kana bin umar radiyallahu anhu anhu ma idan da kala Abdullahi dan Umar ya kasance idan idan ya tayi shiga maka adnal harama idan ya kusanci harami amsaka ani talbiya yana kusanci harami zai sai wato sai wato ya daina yin talbiya in mai ritu bi liduwan sai ya je liduwan wuri ne shi ma zai fara ana in mai salli bi subha wa yaftaji sannan ya salla azuwa ya wanka wa yuhaddithu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik ai yana bada labarin cewa annabi ma haka yake yi na sha daya dukhulu makkata min as-saniya saniyat al-ulya shiga maka da wani guri da ake kira as-saniya wani guri ne bai tudu da yake ai maka gaba ɗayan jama'a ta kuma da madina wahala tudu da kwari hawa da sauka ne ko haramun za ka je wani gurin za ka gangara ne wani gurin sama kake hawa shi za ga mafi yawanci mutane suka je suka dawo sai an huta saboda hawa da sauka ne wannan abubuwan da kuke karanta a tarihi dai haka ne hawa da duk sauka ce kawai yawa to sai yake cewa daga saniyatul uliya wannan tudun wanda yake madaukaki da yarisu bin umar qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min as-saniyatul uliya annabi zai shiga maka ta wannan gurin as-saniyatul uliya yanan gurin yake shiga wa ya kharuju min as-saniyati subla an je fito kuma sai fita daga saniyatul ulya shi kuma gangare ne ta tudu yake shiga in zai fita kuma sai fita ta gangare shi ba an kaje kai tambaya za a nuna ba na sha biyu an yi kaddima rijila huliyumna kuma nan shi ma wani lokaci yana da alaka da masaukinka domin idan aka je yanzu aka ajiye ka ba ma kusa da harabi ba unguwa misali nan ne harabi sai a kai ka can murtala daga murtala za ka rika zuwa harabi daga murtala domin duk alazan da kake gani daga wannan unguwannin wanda ka gan shi ya zauna kusa da harabi to a shaƙin mai kuɗi domin kuɗin da ya biya kuɗin hotel ɗinsa ya biya kuɗin da za a ajiye shi a kusa da harabi wani za a ga ana kiran sallah ba suna ji masu zama a irin wayannan wuraren wasu kuma a cikin kamar irin su daru tauhid a cikin harabi in ka sallah a daru tauhid a cikin harabi kai sallah amma dai kana da kuliyoyi don da azumi karshen azumi duk kwana ɗaya miliyan ɗaya ne kwana goma miliyan goma ake biya ai kwana goma to saboda haka wannan shine to sai ga mutum wani yana tukuntawa wani yana garada wani yana na yake kiran sa jayin wani yana sabon gida wani kowa da unguwarsa haka ne ta wuri to sai kaga kuma duk da kawo fito mota za ka kana fitowa kwararan motar nan na yawo kawai kana cewa harami za ta yi mariyar kaza kawai za su kawo ka tare har harami to amma Allah ya taimake ka gurin ba za daga nan je zuwa da gundi ai ka rika zuwa kafa kai da gundin zuwa har je ka zuwa kafa to sai ce um na sha biyu an yi kaddima rijilahu al-yumna inda dukuri ila al-masjid alama haramun da ka zo zaka gani nan cewa daga nan zuwa waje ka fi harami to in ka tashi shiga harami ka shiga da kafar dama إلى المسجد لا تجد مسلاتي ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبالله الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك أقول أدعو جوا مسلاتي جاي وكتاشي كاهر من ذكاجاتا أعوذ بالله العظيم إنا نيمان كريم سنو وبنجدي من جرمان وبوجهه الكريم إنا نيمان كريم wato ina kamun kafa da fuskar sa bai girma mai karam wato tsani kadim sannan kuma ina neman agaji a gurin sa da ikon da wanda yake da dadi minan shedani rajim daga shedan abin jiba bismillah da sunan Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kira da aminci tabbata ga annabi Muhammad da aminci Allahumma ftah li abwaab rahmatik Allah ka bude min kofofin rahmatka kowanne masallaci yi zaki cewa ka girmama masallaci don ba gurin da ya fi ɗakin Allah daraja duk duniya mafiya girma su ne harami haramai da kuma baitul maqdis sannan sauran masallatai na kowace unguwa in dai sunansa masallaci ba musalla ba to ba inda ya fi daraja a gurin Allah saboda haka sai a kiyaye wanda zai zo ya zubar da datti a masallaci ka zubar a ɗakin da Allah ya fito ba kasuwa ba ce saboda haka sai ga wani ya je ya gyara kasuwarsa ya gyare ko ina amma in ya zo masallaci a nan zai zubar da datti kuma wani ba abin da yanzu a tayirin mutum ya sako takalmi ko yayo alwala ya sako kasa za ka ga ba abin da ya dame shi yanzu haka ne ta tsakafe ka gurin duk kasa kuma ya tashi ya tafiyar sa shi gani yake ai ai akwai bayin da za su share wannan gurin ya manta cewa gurin na Allah ne cewa in ya tsaftace gurin shi ma Allah zai wato tsaftace masa mazaunin sa aljanna amma wasu ba ruwan su wani gani yake wani zai leda ta shigo ko kura sai dai ga ya masu masu shi ba zai iya sharewa ba zo da aka ɗakin Allah ne kamar yadda yanzu ka'aba take in ka ga abu a cikin ka'aba ko a cikin harami sai ka jira ka je ka ga yadda ake rubi ko ya abu ya faɗi kowa so yake ɗauki saboda suna yawo da da zubin din su kato kawai da in wannan disposable cup din ne kana shan ruwa in ka zubar ka yadda shi ba za ka jiyo ka ganji wani zai dauke ko da ba su ƙara zo wani zai dauke shi wallahi ya rike shi ba za a bashi a kasa ba ana zuwa gurin da zuwa din za a je ba to haka ake so ɗakin Allah ya zama kuma na ko'ina na ko'ina domin girmama wannan girmama sha'ira ce da Allah yawwa to shine na sha uku fai zara albaita rafa yadayhi in sha wane mutum yana ganin wato ana so da mutum ya hango ɗakin ka'aba don wallahi kana fara kan ido hudu da ita sai ka fara ji ka canza gaba ɗaya wai kai ne kuwa wannan da muke gani a kallo kallo muna yara kuma muke ganin da yanzu kawai zai gani da ka ido hudu da ta cika wuri kuma in ka an Allah ya taimake ka tashi shiga ta sama ka shiga ka shiga ta babul umra ko kin bahar gate misali ka tashi shiga nan kana shiga sai ganta gashi a sama kake amma kuma har gurin da kake katuwa kawai sai ka ji gaba ɗaya ka canza to shi za idan mutum ya hango ta ana so ne subuti an ibn abbas ana so da ka hango ta kai wani abu saboda tabbatuwar hakan daga abdullahi da abbas ana so kai addu'a wa da aliha bima ta yassara lahu sai mutum yayi addu'a da abin da Allah ya hore masa sai ce wa inda abi du'ain bi du'ai Umar in mutum ya ga dawa sai addu'a irin wacce sai na Umar yake da ya ga Ka'aba sai addu'a Allahumma anta salam wa minka salam fa hayyina rabbana bis salam sai ka faɗi wannan kada ido bi da ita Allahumma anta salam ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام يا ubangiji anta salam kai ne mai aminci wa minka salam amincin nan da gare ka yake zuwa fahayina ubangiji karaya mu ubangiji mu rabbana karaya mu bis salami da aminci kana ido hudu da ka'aba wannan addu'a zaka fara amma baka yi wannan bayan da kai wata kai addu'o'i cewa Allah na gode ma da nayi ido hudu da ka'aba wannan kai doki Allah yayi domin ibn abbas ma yana da tasa addu'a da yi sai jin sai sunan tawaf kun ga sunan al-ihram sunan dukhul makka kuma sunan tawaf me sun sunonin tawafi bi kuma ali na jahu da ali tibau ali tibau shine fito da hannun dama fito da dantsanta na dama ka faɗa ka fito da ita ka tura wato mayakun akan abu hannun da ba ke guda ba a rufe kafadar hagu wa huwa an yi dukkan izarahu ta ta ibdi al ayman shi mutum ya shigar da kwarjallansa karkashin wato hammatar sa da dama shine dai da kuka gana yi wa yurad tarafahu ala man kibi al aysar sai mai da jefansa akan kafadar sa dago kowa ya sani ake yi inda kuka hango alhazai suna yi a fito da hannun da dama to shi imanin yake bayani wa yakuna min kabuhu al-ayman makshufan kafaran sa ta dama ta zama abu ne shine makshufan li hadisi ya ala bin umayya saboda hadisin ya ya ibnu umayya anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qafa mustabi'an annabi alaihi salatu wasallam yayi dawafi da fito da dantse shine istibahu ya fito da dantsansa na sha biyar istilamul hajar al-aswad ina daga sunnonin tawafi shine sumbata sumbatar hajar al-aswad li hadith ibn umar qala saboda hadith abdullahi ibn umar da yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na riga annabi kira da amince Allah tabbata a gare shi hina ya kudumu makkata lokacin da ya gabato makka idan taslama rukun al-aswad wato idan ya sumbaci rukunul aswad awwala ma ya dubu ya khubbu talatata adwabin min as-sawa'i awwala ma ya dubu ko kuma idan taslama rukunul aswad awwala ma ya dubu yana fara wato sumbatar rukunul aswad lokacin farkon lokacin da zai fara tawafi ya khubbu talatata adwabin min as-sawa'i yana yin sassarfa a tawafinsa guda uku daga cikin guda bakwai tazzarba a guda uku daga cikin bakwai shine aka ce a wannan gurin ne ake dan mammotsawa ana tafiya kamar dan gudu gudu to bayan nan daga guda uku kuma sai a hakura wato a tafi a hankali ana abubuwan da aka saba ta sha shi da takbilul hajari sumbatar wato dutsen shi kansa hajar al'azuwar nan duk da wasu malamai suna fassara istilam shi ne wai runguma in ya zo sai sa jikin sa a jiki gaba da wasu suka ce a zumbata kawai to nan takbir ma zumbata li hadisi zaid bin aslam ana abi kana ra'aytu umar bin al-khattab qabbala al-hajara na ga umar dan khattab ya zumbaci hajar al-aswad wa qala yace laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qabbalaka ba qabbaltu abin da yana wuri ce wallahi ba dan naga annabi ya sumbace ka ba ni ma da ba sumbace ka ba saboda haka wato abinda annabi yayi wato ko ka san hikimarsa ko baka san hikimarsa ba ana buƙatar kai yawwa na sha bakwai a sujuda alaihi idan aka je ana dora goshi a kai wannan ba da ana bayani in ba mutane dan rungumar da sumbatar da da dora goshi wallahi yanzu wajen sumbata fasa wa mutane ba shi dai ka ji wani ya ta kanka da jikin dutsen saboda haka shi sa za ga wasu don wani ya je kai kawai zai tura wani ko zai kokari ya tafi da hannun zai dafi sannan ya yi kuma wani lokacin askar suna taimakawa sai ga za su rika kokari da hana na bayan ka zuwa ya tunkuɗo ka amma ba da haka ba yawa za ga wasu suna jin rauni a wannan shi sa addini bai matsa ma ba kai ma yawwa ba a matsa ma cewa lallai sai kowa ya sumbaci sai a mutu ba matsa ba to sai wala yace um السجود الحديث بن عمر um, قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجرة ناغا عمر بن الخطاب يا سنباتي دوتان وسجد عليه يدور غوشين كاكاي ثم عاد سنيدا فقبله يا سنباتي وسجد عليه كما دور غوشين كاكاي ثم قال سنيدي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نغا النبي عليه الصلاة والسلام ياي na sha takwas a takbiru inda rukuni yin kabbara a wajen rukunin yaman kun san mun faɗa mun ce kusurwa ce kwanaki kuka ce wannan kusurwoyin guda hudu kowace kusurwa akwai kusurwar mutanen gari kaza amma da rukunin yamani farko shine kama a wata kusurwar ta baya wannan kusurwar kuma mai kallon mu sai a ce shine hajarul aswad shi ma rukunin yamani amma rukunin yaman shi za ga wato gini ne haka da kasa katu kusan ba a cikin zuwa gurin za ga mata ce ta taruwa a gurin ba a damun matsaloli masu yawa saboda an zo an taba shi ko an zumbace shi wucewa ke amma hajarul aswad layi ake sai ka je kai dawa biyu wani yana layi har yanzu ba a zo kansa ba wani ya zo wucewa ma kawai ya kutsa ya ya sumbace abun ki yana layi wasu kuma su hau gefen ginin ka'aba fiyo layi da jiki suna kan ka'aba jikin yan wato ginin nan da annabi ibrahim alaihi salatu wa salam aka ce bai kara sa ba sai su dago nan bulallaka ne a jikin ka'aba kawai sai su hau kai bi layi saboda haka kawai ka samu dama in kana son wannan ka same shi to ka daɗe a makka bayan alabai sun tafi ƙarshe ƙarshe za ka samu dama ko aikin haji ko umara ko ka tafi lokuta kamar irin yanzu ko rabiul awwal da ake zuwa watan maulidi a ta tafiya umara ko auren watanni da ya kama da wannan ana samun jirgi amma ka tafi aikin haji ko umara azumi to ko shakka babu wayan abubuwan sai dai ka ji wasu ana yi ko sai dai ka karanta su kawai to sai ce لحديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره annabi alayhi salatu wassalam yayi tawafi a dakin Ka'aba akan taguwarsa kullama atan rukuna ashara ilayhi kenan an raba mana rigima duk lokacin da yazo gurin rukuni zai nuni da hannunsa ilayhi bi shay'in zai nuni da hannunsa da wato ilayhi bi shay'in da wani abu kana inda wanda yake tare da shi in sanda ne a tare da shi zai nuna da sanda Allahu akbar idan hannu ne zai nuna hannun wa kabbara wa kabbara zai ce Allahu akbar dama a ruwaya yadda yazo annaba Allahu akbar kawai yake cewa amma a ruwaya ibnu abbas shine aka samu hadisi mauqufi yana kara yake bismillah wallahu akbar su wanda kai yayi bismillah wallahu akbar ko Allahu akbar sai mala yake na sha tara shi kuma na sha tara yana magana akan me yace istilamun rukunin yamani runguma ko sumbatan rukunin yaman alhamdu fil ajwadi salata shine wannan abin da na faɗa da mutum yayi tsarfa yayin da yazo yin zagaye guda uku al'ula na farko min tawafil awwal a tawafin farko yawa ya hadisi Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza dafa bil baiti aw bil baiti aw wato tawafal awwal annabi alaihi salatu wasalam ya kasance idan zai tawafi wato a ɗakin Allah tawafi na farko ramala talata sai tattarfa wato a zagaye guda uku wa masha arba'a sauran hudu kuma sai tafiyar ka ya tafi a hankali min alhajari ila alhajar daga dutse zuwa dutse shine daga hajarul aswad in an zagayo kan hajarul aswad an yi daya idan an ƙara zagewa an yi biyu idan an ƙara zagewa an yi uku shine malam ya ci gaba da bayani ya ce to istilamu rukunul yamani li hadith ibn umar rungumar rukunul yamani ko sun bata ta ko shafarta ta hadith saboda abu hadith abdullahi da umar kale yake lam aran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yastalimu min albayti illa rukunayn yamaniyayn ban taɓa gani annabi na tumbatar wani abu a ka'aba ba in ba abubuwa guda biyu ba rukunin yamanin nan guda biyu rukunin yaman da kuma adar lafiyar su kaɗai annabi yake dumbata kaga ka je ka ga wani kawai ya rungume hijir isma'il yana ta shafawa a ina ka karantu ko ya zama makami ibrahim ya rungume ta masu al'amur bil ma'ruf sun zo suna cewa ita kila haramun haramun wani da hausa aka jera banza yi kawai wani zo nan guru ku hana ni kaza yana bayani suna haramun ana yi ma wa'azi da da larabci suna cewa wannan gurin abin da annabi ya ce a yi shine kaza da kaza da kaza kawai za su yi ma bayani suna nan da aljabbar su ne wanda zaka suna yawo idan za a tada sallah suna fidda mata daga cikin maza suna cewa ko mata ku yi ta haka aikin su kenan al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar na 21 an yada ubainar rukunaini da hadi da'wa tsakanin rukunin yaman da hajarul aswad ana so duk wanda ya je a zagaye duk sanda za ka yi dawafi to ga abin da ake so ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kafin ka je daga rukunin yaman zuwa hajarul aswad ana so ka yi alal aqalli sau uku duk addu'a da kake kana zuwa gurin to sai ka canja salo ka koma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kai ta faɗa wannan ka dama ka ga yadda ake aida ka zo hajarul aswad sannan za ka ɗau niyya ko kana ɗaukar niyya daga nan ka fara dawa kun ka zuwa duk abin da kake so ka biya wasu tilawa duki za ka ji wani yana karatun qur'ani har ya gama dawa wani kuma idan yanzu zaka annabi yake cewa salati wani istighfari wani kuma faɗa yake har adire yake yake ba Allah ya ubangiji gidana a zangiyar road yake aljiriji na wata mata take gaya wa Allah cewa gidanta nan ba kaza ne a Lagos ba kuma abin da ya dame ta ita tana ga Allah da za a direjin da wai ta gaya ba cewa lamba kaza a Ikeja ya ubangiji gidana yana waje kaza a lamba kaza kana roƙon sa zaka ga abubuwa iri iri to saboda haka kowa ya roki abin da yake so ubangijin yana ji to amma da ana wannan zagayen kana zuwa rukunin yaman to sai ka ajiye addu'o'in ka sai ka koma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ba da annabi alaihi salatu wasallam ya shigo da mutane wannan ba wani zai je gama abin sa bai roki lahira ba Allah kawai kudi yake ne ba wani alaji ya ce mu a kowace shekara da wani ya samu dawa yana zuwa ya leka shi sunan wani gwamna ya faɗa a cikin hajar al-azwar ide ne ga sunan wani gwamna ya kira kawai kawai shi shi ne bukatar ta cewa gwamna kaza ya samu kaza ko kuma ya sauka baya son ta shi ta san bukata ke ya kuma ya roƙi Allah abin da ya kamata ya roƙa to sai ce salatu raka'atayn ba'da tawaf za a yi sallo kaga da ka zo ajal aswar ai za a kuma nuna shi a ce bismillahi wallahu akbar ko ka san nawa kai haka kana gaba da ban in dai ba abin nan ba za ka zaka san nawa kai to za ko kira da wadan filirin da ne guda bakwai in ka da wani ga ko da na ga me ka ba yawo ko ba tinje ne ne da wannan to dai wai gudun maduwa sai ga suna da idan aka zo yayi guda ɗaya zai ja ɗaya idan ya kuma zagayowa ya na biyu zai ja na biyu haka saboda rikicewa to sai ce salatu raka'ataini ba'da thawab bayan ka gama tsawafi tsab kuma wannan tsawabin ba sai fa wanda zaka yi na umra ba ko na aikin hajji a duk ran da zaka yi tsawafi wannan sunnar ita ake yi dan shi dawafi a rana sai ke so goma in kana so dan ana tattaunawa alaikum salam na'am haka ƙwarai kuwa suna hankali jama'a ƙwarai kuwa ai tawowa suke za ka ga idan suka tawo idan suka tawo in baka wata bai zai ka ja ni shuka da kai haka za su su kakkama hannaye sai su tawo kawai sai dai ka ji mutum da ya zo yana Allahumma suna Allahumma kaza kaza wa kaza suna ta faɗa yana faɗa wani ma za ka ga ina ya ba ku misali da wani ma za ka ga wallahi bai jiya ba amma shi yake bayarwa ya faɗa ya faɗa a faɗa sannan suka zo duk yadda kuke kowa ya kai za ta hankali ka to ka kai kuma da Allah ya ce alhajju ashurun ma'lumat faman farada fihi min alhajj fala rafata wala fusuka wala jidala bil qira za ka da su je ga hakuri kawai wani za ka ji ya taki ma kafa wani ya hankala ka haka kuma mafi yawanci na sha faɗa wallahi mafi yawanci fararen sun biyun wannan kuma mata sai dai ka ji wani ta hankali ka kai ma ba gaban ka ba mutane amma sai ta hankali ka wai ka tara hanya na'am eh ai da ma suka tashi ka gane da mata da tsofin su ke zawa tsakiya sai sau kawai sai kaga suna shuka da wuta to shi da an kana da hikima kai kuma yaka ware gurin da ka san ba a wannan kawai kai dawa bunga sauri kake yi to saurin me kake idan a minti talatin za a gama a cikin nan minti arba'in da biyar ne me to dan ka tsaya dama ba ibada ka zo yi ba shi kenan kawai ka kyale sai ka gaba daya mutum ya fito yi ta gaba sai ga ka gama dawa bunga ba wani duk sanyin harami ba mutum ya shiga wannan abu a cikin rai saboda yadda ake yi a wannan to sai yake cewa wato um to za a yi raka a biyu ba da tsawafi khalfal maqam zuwa ake ga Ka'aba to maqamin Ibrahim yana gefe nan to sai ka zo bayan maqamin Ibrahim to sai kai raka a biyu to shi ma saboda gudun mutuwa sai aka ce ko ina zaka iya sallah kawai inda a cikin harami ne ko ina an kai gama tawafi ba dole sai wannan gurin ba ya hadisi bin Umar قال قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا annabi alaihi salatu wasalam ya gabato sai daga madina sai ya tawafi guda bakwai kuma salla kalfal maqami rak'atay yayi salla raka'a biyu a bayan maqamu ibrahim wa tafa baina as-safa wal marwa yayi tawafi tsakanin safa da marwa wa qala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika abun koyi ya kasance a gare ku dangane da annabi alaihi salatu wasalam kyakkyawan koyi na karshe da za mu tsaya a kai shine an ya kara inda makami kabular sala da ka gano makamin ibrahim da ka to kuma yake ce wadda ta zo min makamin ibrahim musalla ku riki makamin ibrahim a wajen sallah kaga ba gurin daukan wudu ba ko gurin runguma ko shabawa musalla haka Allah ya yarje shi wa an ya kara shi raka ni a karanta a rakawoyin nan guda biyu alkafiruna wal ikhlas raka ta farko fatiha da kuliya ayyuhal kafirun ta biyu fatiha da kul wallahu ahad kuma duk tawafi haka ake duk bakwai idan kai fatiha da kulya fatiha da kul wallahu sai hadisi jabir saboda hadisin jabir anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamman taha ila maqami ibrahim alaihi salam lokacin da ya tike zuwa ga maqami ibrahim alaihi salatu wasalam sai ya ce me wato qara'a sai karanta qara'a sai karanta wata shi domin maqami ibrahim wa ibrahim musalla ko rikin maqami ibrahim a wajen wato a matsayin gurin sallah thumma salla rak'atayn zanne raka'a biyu wa kana yaqra'u fihi ma qul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafirun ya kasance yana wato karanta qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun shine bayanin da muka yi yanzu na'am dawo kafa za ta gani faro-faro haka irin mutum ya tsalla ya taka kafa sarkin tabo ba za ta burma ba to haka yi zai ga kawo kafa gaba ɗaya ya burma to sai aka kewaye shi da gilan to dan ba kewaye bai mun da nan mutum bambare shi wallahi dan da ga mutum ya manne a cikin ka'aba wai zaran ka'abar wai yake kira Allah kuwa wai sai ya kira haka sai ya turo shi eh magunguna ai ba maganin ciwon ciki ba to sai kuwa da jabalin rahama ba mutanen mu sai mutum ya je ka ji wai kuɗi zai akan mutum akar yanzu ya ce ba haramun wani ya danna ma a jar ce nan din ne haramun ce kuɗi ake yi wai wani ma ya yi ya zo ya yi ya yi kuɗi haka jabalin rahama Allah ya kawo to ina ga mu tsaya haka mun ja lokacin da yawa gaskiya abubuwan da muka faɗa dai zaura guda ɗaya mu shiga sunan da sa'i amma ba hakura alaikum assalam a ba da tun da ba shi aka yi wani abu kawai abin da dai yi shi ne ya yi hajji gaskiya abin da dai yi kudin musamman ga umarar hajji a kudin da ya kai aiki jin da dai cewa wani zai kallo da shi ai annabi alaihi salatu wasallam ya ce yin umara a wato da azumi kuma ta'dilan hajjata kaga ne ana ba da ladan aikin hajji ne take da aikin hajji sai dai kuma ba a sauke ma da ba ba su sauke ma da wuri farilla ba amma dai zaka samu ladan hajji in ba kai hajji ba a a da ba abin da zai kawai sai dai kai wa hukuma ba za su ba shi ba an yi gaba ba da wani sai kawai zai ɗan wannan zai yi sai kawai amma ba haka ba kawai ya zai umar zai rukuwa ne alaikuwa eh alaikun sala guda uku nan zai a maida daga nan da an yi guda uku nan zai a maida hannu a wani za ga har a gaba an yi hajji a kuɗi kwalkwal da shi haka har a gaba hajji a je a gawa kulifa za a yi komai a haɗe yake da hannun sa a wasu to da haka abin da yake daidai da ayyukan nan guda uku sai a bayar sauran kuma sai a tafi a kafa ai mun faɗi dai daga cikin hikimomin yin haka ko saboda duk da faɗan maganganu cewa hijirar da annabi ya daga makka zuwa madina labari suka yi ba su da karfi annabi ya ce to mun ji kowa ya fito da dan sa nuna wa kafai kuma sannan ba an ga dila da ruwa ayi da ba yawa dan mazaje ne su shikenan alaikum salam talbiya akwai kallon da bai za ta yi zuma inda ba su takura wa kowa ba za su yi tsawa kowa zai yi nufin da ya haka zuwa mai ba su dama cewa su ta duwan da ke amma talbiya da waye da wani abubuwan da dauraliya duk mata ma za su sun mata da kuma wajen wato karba kima kima malamai sun yi magana a kai da wajen za a yi cewa za su yi wannan gurin ko ba za su yi ba wasu ka ce in su a cikin ayayen da su dan motsa aka ce kuma in ba su yi ba ko saboda yanayin su na kasancewa mata yawwa domin wanda za ta iya yin yanayin wannan safari to kuma duk maza ne a gurin wanda ya daga ta yasa aka ce kawai sun zo duba dole wani ke sai idan yi wato da sarba wallahu alam insha Allah ta'ala gobe za a fara an samu wasu da kakurai da suka dauki nauyin cewa littafin dari kun da za a za su sun da ya matasa kuma kowa ya bada kan kaso daya saboda haka za a ce guda talatin gobe za a fara da su amma duk wanda zai yi su zai kawo naira ɗari idan aka samu naira ɗari ka guda talatin sai a kuma biyu guda goma har ya kare kamar dai da muka yi a kwanzuwa yana da ta ba a baya da insha Allah muna ba da Allah ya saka musu dan kai Allah ba kuma da ke yawa ya kawo ne insha Allah gobe zuwa da yau da jiran da gobe za mu fara dan karatu na na na adabu da muka gobe ba za mu yi tun da gobe za a fara sai wani sati gobe malam zai fara da insha Allah muna fata Allah ba da kuma sarki ya samu ba a sa'a Allah ba kuke zargi an bana da mu da abubuwan da muke ji yanzu a yanzu mu duniya da lahira Allah ba kuke zargi ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu yakon gunda Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu yakon guje mata an sami tallafin ɗari biyar da ashirin ba Allah ya saka kowa da su yi Allahumma ajina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين